إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحدي حدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أتشي قبل كراتم نوانا مكرنتا من البركة مكرنتا لإبن تيمية يومنا رانا الحميس wacce ta daidai da ranar uku ga watan jimada thaniya hijira 1443 wanda ya daidai da ranar shida ga watan 1 2021 miladiya yau karatu mu bangaren mustalahul hadis ne wanda muna karatu cikin littafin taisiru mustalahul hadis wallafar a doktor mahmud ahmadu tahan hafizahullahu ta'ala wanda wannan shine zai zama darasinmu na ashirin a cikin wannan littafi muna cikin gabar da take magana akan alfaslu fasali na uku alfaslu thalith muna cikin fasali na uku alkhabarul mardud wanda yake magana akan khabar wanda yake mardud khabar wanda ba a karba wanda yake an mayar da shi ba za a karbe shi ba to akwai sababi da aka samu almardudu bi sababi saqtin min al-isnad aka kuma samu almardudu بسبب طعن في الراوي to har yanzu muna kan gaba ta almardudu bi sababi saqtin min al-isnad khabar din da aka mayar da shi saboda sakadi da aka samu a cikin isnadi wani da aka samu daga cikin isnadin ya fadi ko an share shi to shi ma saqat din iri ne akwai saqtun zahir akwai saqtun khafi mun karanta saqtun zahir a baya da haka yanzu muna cikin gabar da take magana akan saktun hafi wato boyayyar kayarwa a jefar da rawi kuma jefarwa wadda take boyayya ba kowa yake gane ta ba shi saktun zahir kowa in yazo yana ganewa kuma shi saktun hafi ba kowa yake gane ba sai kwararre manyan malamai da suke da ido a wannan bangaren to shi ma saftun kafi din iri biyu ne akwai at-tadlis wanda hadisin da aka yi ma wannan ake kiransa mudallas wanda ya kuma ake kiransa mudallis sannan kuma akwai al-mursalul khafi da shi ne za mu tashi akan shi yau ko kenan bayan mun ji al-mudallas sannan shi ma wani nau'i ne min anwa'i saktin khafi to yau za mu tashi al-mursalul khafi mursal amma kuma khafi in ban manta ba a baya mun karanta hadisi mursal an gane ko a wajen me a wajen saktun zahir a can baya mun karanta hadisi mursal amma can ba a ce khafi ba mun fahimta to can da aka ce mursal shi ne hadisin da wajen tarifin sama ya ce shi ne tabi'i an ya ƙular tabi'i ƙwada rasulullahi kaza tabi'i ya ce manzan Allah ya ce kaza au fa'ala kaza au fi'ila bi hadaratihi kaza wannan shine shine mursal wanta wanda aka ce mursal jalli huwa ma saqata min akhirihi min akhiri isnadihi man ba'da tabi'i shine tarifin sa a takaice a istilahi huwa ma saqata min akhir isnadihi man ba'da tabi'i shine wanda ya biyo bayan tabi'i wato ya fadi a ƙarshen isnadin wanda ya biyo bayan tabi'i ba a san wane ne ba ta'iwa tabi'i ne dan uwansa ta'iwa sahabi ne inda ana da tabbacin cewa sahabi ne ba a da iskari tunda sahabbai dukkaninsu adalai ne amma matsalar ba a san ba wane ne ta'iwa tabi'i ne dan uwansa to idan tabi'i ne dan uwansa kaga akwai bukatar sanin adalarsa da hifz dinsa da kuma cika sharuɗan da ake bukata to shi yasa sai ya zama mursal kuma mursal yana cikin nau'ukan hadisi da'ifi to wannan kuma sai aka ce shi ma mursal amma khafi boyayyen mursal to bari mu ji yaya yake ta'rifuhu ta'rifin sa alif lughatan a lugha المرسل لغة اسم مفعول a lugar larabci mursal ismu maf'ul ne wanda aka aika minan irsali daga irsal ne wato aiki ko aikawa bi ma'anar itlaq da ma'anar sakin abu in ka saki kare zuwa ga dabbar farauta za ci arsalahu ya sake shi in al-itlaq kenan sakin abu ya zama wato abin bayi da kaidi ka sake shi ba ka rike da igiyar da take daure da shi sai ce ka annal mursila atlaq al isnada walam walam yasilhu to an kira shi da wannan suna ka ce dai wanda ya irsalin hadisin al mursil din atlaq al isnada ya saki isnadin ne walam yasilhu ba tare da ya sadar da shi ba ya sake shi kawai ba tare da ya sadar da shi ba to sai ake kiransa al mursal wal khafi shi kuma khafi din da aka ce al mursalul khafi diddul jalli yana kishiyar abin da yake a bayyane a fili li'anna hadha an-naw'a min al-irsali ghayr zahir domin wannan nau'i na irsali ba a bayyane yake ba ba irin wancan na farko bane shi wancan da zaran tabi'i ya ce annabi ya ce in dai har ka san tabi'i ne to ka riga ka san cewa ba daga annabi ya ji ba ko kai malamin hadisi ne ko ba malamin hadisi bane kana da tarihin wani tabi'i ne sai ka ji ya ce annabi ya ce to kaga a sarari yake ka san ba daga annabi ya ji wannan magana kaga wannan ba a ɓoye yake ba to amma shi wannan ghairu zahir ne li'anna hadha an-naw'a min al-irsal ghairu zahir wannan shi ba ba a bayyane yake ba kowa yake gane ba fala yudraku illa bil bahthi shi ba a riskarsa ba a gano shi sai ta hanyar bahasi da da bin diddigi to wannan shine ma'anar al-mursal da kuma al-khafi al-mursal al-khafi a lugha ba istilahan amma a istilahi na malaman hadisi idan suka ce al-mursal al-khafi shine an yarwiya amman laqiyahu aw asarahu ma lam yasma minhu بلفظ يحتمل السماع وغيره وغيره كقال a istilahi almursalul khafi shine an yarwiya amman laqiyahu mutum ya ruwaito hadisi daga wanda ya haɗu da shi an yarwiya an ha to ba bambanci ba ba matsala daga duka ɗaya ne amma taba'a ce idan ta bambanta wani gurin sai a samu ƙari wani gurin kuma sai a samu rage in ka ce an yarwiyar rawi to an kawo fa'ilin kenan in ka ce an yaruya kenan an ɓoye fa'ilin kenan duka ma'anan tana mikewa an yaruya amman laqiyahu an yaruya kenan fa'ilinsa mustatir ne taqdiruhu huwa arrawi kenan ko kuma ka ko kuma ka kawo shi ka kawo fa'ilin an yaruya rawi amman laqiyahu duka ɗaya ne an yaruya rawi amman laqiyahu marwaicin hadisi ya ruwaito hadisi daga wanda ya haɗu da shi aw asarahu ko yayi zamani da shi ma lam yasma minhu abinda bai ji daga gare shi ba sai ya amfani da damar haduwar su ko kuma zamani ɗaya da suka yi da shi sai ya rika wayar hadisi daga gare shi idan ka zo ka bi tarihi sai ga ai sun taba haduwa ko in ka zo ka bi tarihi sai ga ai sun yi zamani ɗaya an gane kenan a wajen shi ya ji amma shi idan ya tashi ruwaitowa sai ya ruwaito bi lafzin yahtamilu sama' da lafazan da zai iya ɗaukar cewa ya ji daga gare shi wa gairuhu ko kuma bai ji ba daga gare shi kai tsaye ka ƙala kamar ya ce ƙala fulan idan ya ce ƙala fulan to ka gane lafazi ne muhtamal an gane ko za ka iya ɗora shi akan ya ji ko kuma me ba daga gare shi ya ji ba shine ya ce ka ƙala kamar ya ce ƙala fulan to in ka zo ka bi diddigi sai ka ga ai sun taɓa haɗuwa ko kuma sun yi zamani ɗaya sai ka ɗauki cewa isnadin muttasil ne an gane alhali kuma isnadin ba muttasil ba ne ba a wajen shi ya ji ba amma kuma bai ce ya ji ba balantana ka ce ya yi ƙarya kun gane bai ce na ji a wajen wani ba bai ce sami'tu ba ko haddasa ni ko wani abu bai faɗi irin wannan ba sai ce ƙala kawai kaga nan bai yi ƙarya ba to kaga nan ba kowa zai iya ganewa ba cewa ba a wajen shi ya ji ba sai wanda ya bi diddigi ya yi bahasi sannan shi kaɗai zai iya ruskar wannan abin nan irsalin misaluhu shi ne lamba ta biyu مثاله مثال المرسل الخفي ما رواه ابن ماجه من طريق عمر بن عبد العزيز عن عقبة بن عامر مرفوعا حديث عند ابن ماجه يرويته تهنير عمر بن عبد العزيز ɗaya daga cikin sarakunan musulunci an uqba bin amir ci kuma daga uqba bin amir marfu'an to haka isnadin yazo umar ibn abdul aziz an uqba bin amir marfu'an kuma hadisi ne marfu'i zuwa ga annabi annabi ya ce rahimallahu harisal harasi Allah ya ji kan mai gadin masu gadi kenan wanda zai gadin sojojin yaƙi sojoji sun fita yaƙi ana daji to in za su kwanta bacci kuma sai a zaɓi wanda za su yi gadinsu ya zama gadon 'yan gadi Allah ya ji kan wannan duk wanda zai yi wannan ya kwana dare idan sa a farke yana gadin sojoji Allah ya ji kan shi to hadisi ibn majah ya fitar da shi a kitabul jihad juz'i na biyu shafi na 900 da 25 hadisi mai lamba 2769 to sai dai hadisin da'ifi ne yace fa inna umar lam yalqa uquba kama qala al-mizzi fi al-atraf umar ibn abdul aziz bai hadu da uquba ba an gane sun dai zamani daya amma bai haɗu da shi ba kamar yadda almizzi ya faɗa cikin al'atraf mun gane sai zama mursal ne khafi an gane saboda zamani ɗaya da suka yi sai ka fahimci kamar a wajen shi yaji kun gane ko amma bai kawo lafazin sami'tu ko haddasa ne sai ce an kaga wannan lafazi ne wanda yake zai iya ihtimalin yaji gare shi ko bai ji ba to wannan misali ne akan hadisi wanda yake mursal خفي المرسل الخفي لما تأكل بما يعرف to da me ake gane wannan hadisin mursal ne khafi ya ake a gane yace yu'rafu al-irsal al-khafi bi ahdi umurin thalatha ana gane irsali boyayye da ɗaya daga cikin al'amurra guda uku ta hanyoyi guda uku wahiya wanda su ne alif nassu ba'd al-a'imma ala anna hadha ar-rawi lam yalqa man haddasa anhu aw lam yasma minhu mutlaqan a samu wani ɗaya daga cikin a'imma a'immatul hadis manyan malamai ya nassanta cewa wannan rawun bai haɗu da wanda ya yi ruwayar hadisin daga gare shi ba ko bai ji daga gare shi ba ko da ya haɗu da shi ɗayan biyu ne ko sun yi zamani ɗaya amma ba su haɗu ba ko kuma ya zanto sun haɗu amma bai ji bai ji daga gare shi ba mutlaqan bai taba jin komai a wajen shi to sai a samu cewa ya ruwaya daga gare shi to idan wannan imam din ya bincike ya gano hakan to zai iya nassanta cewa wani bai ji daga wani ba ko kuma wani bai haɗu da wani ba amma sun yi zamani ɗaya to sai a gano wannan hadisin mursal ne khafi ba na biyu ikhbaruhu an nafsihi bi annahu lam yalqa man haddatha anhu am lam yasma minhu shay'a shi rawun ya bayar da labari da kan kansa cewa ai bai taba haduwa da wani ba an gane alhali kuma ya yi waya da gare shi ko ya manta ya fada ko ya fada yana sani ya bayar da labari da kansa cewa bai hadu da wanda ya ruwayar hadisi daga gare shi ba a wulam yasma minhu shay'an ko kuma da kanshi yace ni ban taba jin komai a wajen wani ba ya fada da bakinsa kuma sai a samu ya yi ruwaya daga gare shi kenan sai a gano cewa hadisin menene ne mursal ne khafi ya cika al-mursal al-khafi dan shi ya faɗa da bakin sa jim hanya ta uku maji'ul hadith min washin akhar zuwan hadisin ta wata fuska daban wanda ba wannan ba fihi ziyadatu shakhsin baina hadha rawi baina man rawa anhu a cikin wancin isnadin da za a samu sai a samu akwai ƙarin wani mutum tsakanin wannan rawun da wanda ya ruwaya daga gare shi an gane shi ya ruwaya kai tsaye daga wani ko ya ruwaya ruwa ne daga wani kai tsaye to sai a samu wani isnadi ya zo a ciki sai a samu tsakanin wane da wane akwai wani da shi a can bai ambace shi ba amma nan kuma gashi an samu ƙarin wani mutum to nan ma ana iya zurfafawa da bincike har a gano shi wannan mutum din shi ne ya share shi ya yi amfani da damar da haɗuwar wane da wane ya share wannan da yake tsakankaninsu ko kuma a ƙari ne aka samu a cikin isnadin sai a yi bincike a gani shi yasa malai ce wa hadal amru thalis wannan al'amari na uku fihi khilafun lil ulama a cikin sa akwai sabani a wajen malamai la'annahu qad yakunu min naw'i min naw'i al-mazidi fi muttasil al-asani dan ta'iwa hadisin ya zama yana da cikin nau'in ƙari da aka samu a cikin hadisi wanda yake isnadin su muttasil ne ana samun hadisi isnadin sa muttasil amma kuma a samu ƙari an gane a cikin isnadin ya zama wannan ƙarin wani bai ruwato shi ba wani wani zai ruwato shi da wannan ƙarin ana samu wani kuma in ka bincika ka ga hadisin muttasil ne wancan ma da bai ƙara shi ba wancan da bai ƙara wannan mutumin ba ba wai ya share shi ba ne an gane ba share shi ba ya tabbatar da cewa wannan ya ji hadisin daga wancan ne ana samun irin wannan amma shi wancan bai same shi da wannan isnadin ba sai same shi da isnadin da ke akwai ƙari a cikinsa an gane kenan ta iya zama muttasil ne ta iya zama mursal ne shi yasa malamai suka yi saɓani to in aka samu isnadi wani ya rawaito hadisi sai aka samu kuma hadisi ya zo ta wata hanya tare da ƙarin wani mutum to na malamai sai su zurfafa bincike su gano hadisin yana daga cikin almazidu fi muttasil al-asanid ko kuma mursal ne khafi sai a gane mun gane na hudu hukmuhu mai hukuncin hadisi wanda yake al-mursal al-khafi huwa da'ifun amsar shine shi hadisi ne da'ifi hadisi mursal khafi da'ifi ne li'annahu min nau'il munqati saboda yana daga cikin nau'in hadisi munqati wanda isnadin sa yayi me yanke fa idza zahara inqita'uhu fa hukmuhu hukmul munqati daga idan inqita'insa ya bayyana haka tabbatar to hukuncinsa hukuncin hadisi muqati hadisi ko muqati da'ifi ne na biyar ashharul musannafati fi mafi shaharar littattafai da aka wallafa akan hadisi al-mursal al-khafi akwai kitabu tafsil li mubhamil marasil na al-khatib al-baghdadi ya rubuta littafi akan wannan كتاب التفصيل لمبحم المراسيل سيأتي المعنعن والمعنن المعنعن والمعنن تو زي كارم بياني يأتي تمحيد كافر مشيقة شكي غا شنفدة أنا لم بتدعي تمحيد شنفدة يأتي لقد انتهت أنواع ال المردود الستة أنواع المردود الستة نوعكم حديثي مردود guda shida sun ƙare guda hudu shine almardudu bi sababi saktin min al-isnadi sannan saktun zahir wayannan guda biyu na ƙarshe kuma saktun khafi kenan guda shida sun ƙare to me ka wannan me yasa muka samu wannan ƙarin shine zai maka shimfiɗa ya bayyana maka yadda aka yi don karka rikice an ce shida to shidan sun cika ko me kawo wannan to akwai akwai akwai karin bayani ya ce hadisai wanda muka faɗa a baya cewa za mu ambace su wanda su ne anwa'ul mardud as-sitta allati sababu raddiha saqtu min al-isnad wanda sababin da yasa aka mayar da su sakadi da aka samu a cikin isnadi wani da aka jefar daga cikin isnadin لكن لما كان المؤنن والمؤنن مختلفا فيهما أي عند يكسن حديثي مؤنن دكما حديثي مؤنن أن يسابني أتشكنسو هل هما من نوع المنقطع أو المتصل شين سنة دك تكن نوع حديثي منقطع ko suna daga cikin nau'in hadisi muttasil wasu sun faɗi wannan wasu sun faɗi wannan to sabanin da aka samu liza shi yasa ra'aitu ilhaqahuma بأنواع المردود بسبب سقط من الإسناد سينجا وتزي كو الرزق الدسو دا نوع hadisai mardud wanda aka mayar da su bi sababi saktin minal isnad in riskar da su da hadisan da aka mayar da su ta sababin sabaɗi da aka samu daga cikin isnadi to kaji dalilin da ya sai kawo su kenan ba sa daga cikin waɗancan guda shida amma suna da alaƙa da su ta wata hanya domin akwai malaman da suke ganin hadisi mu'an'an da kuma hadisi mu'annan kuma za mu sa su cikin nau'in hadisi munqati wasu kuma na ganin ba haka ba to shi yasa sai ga bari ya riskar da su kuma wanne ne dai ga hukuncin suna lamba ta biyu ta'riful mu'an'an ta'rifin hadisi mu'an'an alif lughatan aluga al mu'an'anu ismu maf'ulin min an'ana ismu maf'ul ne daga an'ana bi ma'ana qala an an ya ce an an mutum ya ce an an to in ka zo za ka ba da labari sai ka ce mai an ana ya ce an an ba a istilahi istilahan ƙaunin rawi fulanun an fulan faɗar marwaici ce fulanun an fulan wani daga wani to misalin hadisi mu an an marawa ibn maja qala abinda ibn maja ya rawaito yace haddasa na uthman bin abi shaiba حدثنا معاوية بن حشام حدثنا سفيان عن أسامة بن زيد عن عثمان بن عروة عن عروة عن عائشة قالت عائشة تجي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من زال يتي إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف lalle Allah da mala'ikunsa suna yin salati ga ɓangaren dama na sahu ɓangaren dama na sahun sallah ko kuma kowane irin sahu hadisi ibn majah ya fitar da shi kitabu iqamati sala was sunna abin nan was sunnati fiha juz'i na farko shafi na 321 lambar hadisi 1005 to wannan hadisin misali ne saboda me saboda sufyan ya ce an usama bin zaid an uthman bin urwa anwa an urwa an aisha kaga akwai an an an a ciki da yawa hadisin ya zama mu an an ya zama al mu an anu lamba ta hudu hal huwa min al muttasili aw al munqata shin hadisi mu an an yana daga cikin hadisi muttasil ko yana daga cikin hadisi munqata shine sabanin da ya mana ishara cewa malamai sun yi yace ikhtalafa al ulama fihi ala qawlayn malamai sun yi sabani a cikin sa akan maganganu guda biyu alif qila innahu munqati'un hatta yatabayyana ittisaluhu wasu malamai sun ce hadisi ne munqati har sai ittisalin sa ya bayyana sai an yi bincike an gano cewa muttasil ne sannan ya fita daga zama ya fita daga zama muttasil abin nan munqati ba magana ta biyu was-sahihu alladhi alayhi al-amalu magana mafi inganci wadda akan ta aiki yake wato da ita malamai suka yi aiki wa qalahul jamahiru min ashabil hadis kuma jumhur daga cikin malaman hadisi suka faɗe shi wal fiqh da jumhur daga cikin malaman fiqh wal usul da jumhur daga cikin malaman usul abinda suka faɗa annahu muttasilun bi shurutin hadisi al mu'annanu hadisi ne muttasil amma da sharuɗa ittafaqu ala shartayn minhuma sun yi ittifaki sun haɗu akan sharaɗi guda biyu daga cikin sharuɗan da suka gindaya duka sun yi ittifaki akan sharuɗa guda biyu wa ikhtalafu fi ishtirati ma adahuma amma sai suka yi sabani wajen sharuɗanta wasu sharuɗa wanda ba wa'annan biyun ba wasu suka ƙara wasu kuma wasu ƙara ba amma shartanin da zani ittafaqu ala annahu la budda minhuma amma sharuɗa guda biyu waɗanda suka yi ittifaki akan cewa dole sai an same su kafin hadisi mu'an'an ya zama muttasil wa mazhabu muslim al-iktifa'u bihima wa mazhabu muslim al-iktifa bihima wanda kuma mazhabar imamu muslim shine wadatuwa da waɗannan sharuɗan guda biyun kawai ba sai an buƙaci ƙari ba biyun kawai in an samu sun wadatar fahuma su ne awalan na farko allah ya kuna almu'an allah ya kuna abin nan almu'an allah ya kuna ne allah ya kuna almu'an inu mudallisan kada almu'an inu ya zama mudallis ne wanda ya an ana din kada ya zama mudallis ne mun faɗi waye mudallis a baya ko ba sai mun maimaita ba kada ya zama yana tadlisi yana shine sharaɗin farko amma idan mutum yana tadlisi sai ya ruwato hadisi da an ana to wannan hadisin ba a karɓansa sa ina ba zan fahimta sharaɗi na biyu an yumkina liqa'u ba'dihim ba'da ya zama akwai yiwuwar haɗuwar sashin su da sashi zai iya sashin su da sashi ya haɗu zai iya yiwa kamar zama sun yi zamani ɗaya ko wani abu irin wannan ai liqa'ul mu'an'imi biman an ana anhu haɗuwar wanda ya an ana ɗin da wanda ya an ana daga gare shi to in an samu wa'annan sharuɗa guda biyu a wajen imamu muslim da da yawa daga cikin wasu daga cikin malaman hadisi suna ganin wannan hadisin karɓaɓɓe ne wanda aka rawaito shi da ana muttasil ne mun gane wa amma shurutun lati ikhtalafu fi shiratiha ziyadatan ala shartain sabiqain amma sharuɗan da suka yi sabani wajen sanya su ƙari akan sharuɗan can guda biyu da muka ambata wanda suka gabata fahiya su ne thubutul liqa tabbatuwar haɗuwar su a tabbatar da cewa sun sun taba haduwa wa huwa qaulul bukhari wa ibn al-madini wal muhaqqiqin wanda shine fadar imam al-bukhari da ali ibn al-madini wanda malamin bukhari ne da bukhari yake cewa ban taba rena kaina ba sai ina gaban shi sai ina gaban sa malamin sa ne wal muhaqqiqin da kuma malamai masu bin diddigi so suna da wannan sharadi akan hadisi mu'an'an dole ya zamo a dole ya zama mai a tabbatar da cewa sun taba haduwa sai an samu tabbatuwar haka shar'i na biyu tulu suhuba ya zama sun zauna tare lokaci mai tsawo sun zauna tare haduwar ma ba wai ta rana ɗaya ba in ma an samu sharaɗin bukhari cewa sun taba haduwa to ta sun taba haduwa amma ba su tattauna ba su yi hira ba haduwa ce akan hanya suka gaisa suka ci tuwo tare amma ba su yi musayar hadisi ba amma in sun ɗauki lokaci tare an tabbatar da cewa ai sun yi kwana biyu kwana uku tare to ana kaga an samu mai cewa lalle ya ji zai iya cikin wannan zamantakewa zama da suka yi na dogon lokaci ya ji hadisin da ya ruwaito da an ana daga gare shi wa huwa qawlu abul muzaffar as-sam'ani wannan shine ra'ayin abul muzaffar idan ra'ayin wannan yayi tauri da yawa shi yasa bukhari ma bai dauke shi ba na uku ma'rifatuhu bi riwayati anhu ya zama ana da masaniya game da cewa yana ruwaya daga gare shi ba shi kuma wanda ya fi wancan tauri huwa qawli abi amru ad-dani shi qawlan fadar abul fadar abul muzaffar shi zama sun dauki dogon lokaci ko da ba a da tarihin yana ruwaya daga gare shi daukan lokaci da suka yi mai tsawo nan zai ba mu gamsuwar cewa kenan abin da ya ruwaito da an ana daga wajensa a wajen shi ya ji mun fahimta muttasil ne kenan amma shi wannan na uku dole sai an tabbatar ma a tarihi yana ruwaya a wajensa in ba a samu wannan ba to kaga shi ma ba za a karbi hadisin da ya rawaito daga wajensa da an'ana ba wannan shine shine ra'ayi mafi tauri wa huwa qawlu abi amr dani to wannan sharuɗa guda uku an yi an yi sabani akan su an yi sabani akan su amma waɗancan guda biyun an yi ittifaki to lamba ta biyar ta ƙarshe shine ta'riful mu'annan ta'rifin hadisi mu'annan akwai bambanci tsakanin al-mu'annan da kuma al-mu'annan mu'annan wanda aka rawato shi da an ana an an mu'annan shi kuma daga anna anna mun gane lokacin da muka zo karatun baiquniya mun karanta su wa'annan mun karanta su duka biyu kenan ta'rifin alhadisi a hadisi wanda yake almu'annan alif lughatan ismu maf'ulin min annana kenan almu'annan ismu maf'ul ne daga annana bi ma'ana qala anna anna ya ce anna anna anna fulanun qala ba a istilahi istilahan huwa qawlur rawi haddathana fulanun anna fulanan qala marwaici ya ce wane ya ba mu labari cewa lalle wane ya ce kaza an gane kenan wannan ya arwato shi da anna anna fulanin qala anna fulanin qala anna lalle wane ya ce ya shi ma lafazi ne wanda tayewa da kan shi ya ji ko kuma wani ne ya ji ya gaya masa mun fahimta to hukumul mu'annan me hukuncin hadisi mu'annan alif qala ahmad wa jama'a imam ahmad da wata jama'a daga cikin malaman hadisi suka ce huwa munqati'un hatta yatabayyana ittisalu hadisi ne munqati har sai ittisalin sa ya bayyana ba na biyu wa qala al-jumhur to jumhurin malamai suka ce anna ka an an gane anna kamar anti ba su da bambanci wa mutlaquhu mahmulun ala samai bi shurut al-mutaqaddima idan aka sake shi aka ce anna fulanan qala aka yi itlaqin sa to mahmulun ala sama za mu ɗauke shi a matsayin cewa ya ji amma bi shurutul mutaqaddima da sharuɗan can da suka gabata yana zama baya da bambanci da me da mu'an'an baya da bambanci da mu'an'an to wannan shine ƙarin da muka samu a ciki kenan da wannan muka zo ƙarshen bahasi na na na biyu ne ko ba na uku ba ɗazana ce na uku almabhasu sani ne za mu zo darasi mai zuwa sai mu tashi almabhasu thalis insha Allah da fatan abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu lada kurakurai Allah ya fi mana subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah